الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها جمال حين تريهون وحين تسرهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna godiya wa Allah da ya kawo mu wannan masallaci mai alfarma a yau muna lahadi 21 ga watan ramadana hijiran ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam 1440 daidai wanda ya daidai da 26 ga watan biyar 2019 meladiyan annabi isa alaihi salam muna nan a cikin suratul nakhli aya ta aya ta biyar Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana, walakun fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce, walan ama kalakaha lakun fiha dif'un wa manafi wa min hata kulu. Walakun fiha jamalun a kalakal insani min nudifatin bai za wa kasimin mubin. Ya ce, walan ama kalakaha lakun fiha dif'un. Wannan ayan ma ya mu tashi.
ولم أمك لقاه لكم فيها دأب ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريهون وحين تسرهون ولن آمها لكها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريهون وحين تسرهون Allah subhanahu wa ta'ala da jiya ya yi raddi ma Ubayy bin Kalab, wanda ya ce zai kashe shugaba sallallahu Alaihi wasallam da ya ce kalakal insana min nu'ifatin fai zawo kasimun mubin. Mun halicci mutum daga ruwan mani sai gashi bayan ya ƙarfafa ya zama mutum ya yi ƙarfi ya zamo mai yawan musu a sarari ya zo yana ɗauko ƙashi yana gwada wa annabi yana ce manuye manuhiyar izama huyar ramin kulli huya allazi an sha wala mara an ce shine yake gwada ƙashi yake cewa annabi wai wa dai rayar da wannan ƙashi bayan ta zamo wato rubabbiyan ƙashi wanda ta zamo kusan ƙasa Allah ya ce ka gaya masa Allah da ya farar da ita farkon lamari shi dai rayar da ita sabila da haka Allah ya ce walan'ama yana daga cikin ayoyi da Allah ya mana ya mana dabbobi khalaqaha Allah ya halice ta lakun gare ku ko walan'ama khalaqaha lakum fiha difun Allah ya halitta muku wato dabbobin gida wanda lakum fiha difun a jikin wato gashin dabbobin akwai difun abun da kuke wato riƙa domin ya zamo wato tufafi shine irin wannan sufi din gashin kasan masu ga dabbobi masu gashi sosai suna yankan gashin ana yin wato tufafi da shi shine da kumfiya difu a difu shine ma yi ibi jasdu abin da yake gewaye jiki kuna gewaye jikinku da shi a matsayin tufafi wa manafi'un kuna wasu ababen amfani da kumfiya difun wa manafi wa minha takulu kuma gashi kuna ci gare ta ku ci naman ta dabbobin yanzu kamar raƙumi a ci namanta kuma a zo a yanki wato gashin jikinta a yi igiya da shi a yi tanti da fatanta a yi suturan sawa haka shi ma saniya a yanki gashinsa a yi wasu abubuwa da shi haka awaki haka tumaki wan- wasu wuraren wanda suke da yalwan gashi a jikin dabbobinsu ai yankewa ake ana tufafi da shi shi yasa Allah ya ce lakum fiya tufu wato da irin wannan ayoyi ne yau ayoyin da zamu ta karantawa da mu yi mamakin wasu abubuwa da Qur'ani yake faɗa nan ne zamu san Qur'ani yayi gaskiya da Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay'in ba mu bar komai cikin wannan alqur'ani ba san da muka faɗe shi hatta fita kiwo na dabbobi din san da Allah ya faɗa cikin alqur'ani din bayan ya faɗi cewa gashi muna cin wa min hata kuluna gare ta kuma kuke cin nama naman dabbobi din kuke ci kowa a gidansa yakan so ya ganshi ya tara nama nau'i nau'i domin ya ji daɗi ko ba ko kai da ka so ka fito masa da nama nau'i nau'i ko yanzu da muke cikin azumin nan idan ka je gidan su masu hannu da shuni din ai za ka gada har wani gadara ake da naman ma eh a fito da dambu a fito da gudaji a fito da romo a fito da farfesu a fito da gashi gashi gashi gashi ne wa ma ila zalik to kaga duk ashe wannan ni'ima ne Allah ya mana subhanahu wataala wa minha takulu wala kun fiya jamalu kuma Allah ya ce kai akwai ado ma fa gare ku ga dabbobin nan zaka ga mutum ya zo ya hau dabbobin yana takama mutum da ya hau raƙumi yana takama akai ya yi ado ya hau doki yana takama akai duk da doki shi bayi daga cikin abubuwan da ake mene ake ake ci duk da karatun sananan a gaban insha Allah yau ma za mu yi karatu akan haka yawwa wala kun fiya jamalun ga ado nan Allah ya ce kuna yi da dabbobi din kuma ana yin ado da dabbobi na ma'ana ana yin ado da dabbobi kuma na kallon ido biyu menene ado da ake na ma'ana yanzu mutum idan na kiwon dabbobi sai kaga ya gayyaci abokinsa zo ka je ka gama na dan wa'innan shanun na wani ka gansu sai ka ga mutum yana ta wato wani takama da yana da wa'innan dabbobin ai ado ne da abun kunya ne ai bare kai ba sai ka ji, yanzu wa'innan duk naka ne duk nawa ne wannan ai shi watansa kaza kenan wannan watansa ba ado ne ake da su ba kada kun fiya jamalu Allah ya ce hina turihuna ko yayin da turihuna yayin da kuke dawo daga kiwo wahina tasrahuna yayin da kuma dawo ku fita kiwo a nan malamai suka ce akwai hikiman Allah sai aka fara kawo dawo daga kiwo kafin kuma a kawo wato fita inda a fita kiwo din ai fita ake fara yi kuma malam tuku- yawwa tukunna kafin in an je an dawo kuma a zo a dawo gida amma Allah ya fara kacewa da ya ce wala kun fiya jamalu kuna ajo da dabbobi din kuma hina turihuna yayin da turihuna kuke dawowa da su daga kiwo sai aka fara kawowa dawowa malamai suka ce yana daga cikin hikiman Allah abin da yasa aka fara kawo dawowa sabila da ai dabbobi in an dawo da su daga kiwo sun fi kyan gani akan lokacin da za su fita tafiya da sun dawo sun ci dusa ai sun ci ciyawa sun ci ganye sun sha ruwa suna wato bulbullinsu suna da kyau da aka game yanzu ko anan in aka dawo daga kasuwan shanu ba kowa kan ce kan shiga shingensa ba ne a ko- a kaɗo masa nasa mai guda biyar a kaɗo masa mai guda uku ya ta kallon su yana jin daɗi tafiya da dama shi dabbobi yana daga cikin abin da Allah ya ce an ƙawata ma ɗan adam sansa kamar yadda Allah yake gaya mana a cikin surat Ali Imran yana ce zuyina linnasi hubbu shawati min nisa'i wal banina wal qanatir al muqandarati min az-zahabi wal fiddati sai ce walan ayi wal harsi sai aka kawo dabbobi suna daga cikin abin da aka kawata a ji a zirin abin da dan adam yake so a duniya tun da aka fara kawo mana an kawata wa mutane san sha'awan mata hubbu shahawati minan nisa'i sai aka ce wal banina mutum duk wanda yana samun dama yana yin aure to abin da yake so ya ga ya aihu shi ma a ce wannan ai ɗansa ne wal banina sai mene wal qanatirul muqantara Allah ya ce kuma mutum an kawata mutane san zinari abun tarawa qanatirul muqantarati min az-zahabi na zinaru wal fiddati da kuma azurfa wal qanatirul muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati sai Allah ya ce mutum kuma an kawata mutum san dawakai almusawwama masu alamta kasa wato kosassu wanda in suka boje an zo an ga kofatun su ko suna tafiya kaman kai ka ce za su tono wajen su biya da yadda suke taka kasa ko za su ba ramammu ba an kawata ma dan adam san dawakai ya sa da ga idan kiwon doki ya kama mutum to da kyar zai fita a ransa eh zabiya da abu ne wanda Allah ya halicci dan adam da shi an jero shi a zane yadda aka kawata mana son kuɗi zinaru da azurba haka aka kawata mana son dawaki za in ya shiga ran mai kiwo to da ƙyar zai fita eh walan ami wa wal khayl al musawwamati sai Allah ya ce walan ami wal harf sai aka ce da dabbobin gida kuma to shine kaga duk yana daga cikin ababai na jin daɗin rayuwar duniya walan ami wal harf da kuma kayan gona zalika matawul hayatid dunya Allah ya ce duk daɗin rayuwar duniya ba ya kare cikin wannan ne mata ‘ya'ya zinare dukiya mai yawa zinare azurfa shikenan sai mene sai dawakai sai dabbobin gida sai kayan gona duk Allah ya ce wannan fa shine wato shi jin daɗin rayuwar duniya din zalika mata'ul hayatud dunya wallahi inda husnul ma'af Allah ya ce a gurin Allah ne kyakkyawan makoma yake sabiya da haka Allah ya ce kuna ado da dabbobi yina turihuna lokacin da kuke dawowa daga kiwo idan fulani ne kakanninmu suka dawo da ga sun zo sun ta an tara ana ta kallon kamar ba shi je kiwon su ba shine har maulin mushafira da fulani ya ce a daji da ga mutum ya tsaya na kallon shanu ne a gurin fulani a daji ba wani kallon yaushe ya kalli daji a daji sai sun dawo gida ne yake kamar sun wani sabo ɗibo wani sabon kyau yawwa in sun dawo sun shiga shinge yake ga sai ka ga wanda da a daji ma kana ganin ta kamar ramammiya ne sai ka ga fatan ta yayi kyau ta maka kyau har kana ɗibo abokan ka kana gwada musu kana ado da shi yanzu shanun nan da ka gan su watan su kaza kenan eh jamalin kenan hina turihuna wa hina tasrahuna Allah ya ce yayin da da ku fita ma kiwon ma kuna kuna ado da su mutum da jero su ta kallon su zo nan dai shanun alaji wani ne i sai biya ka Allah ya Allah ya biya mana wannan ayoyi kaga irin wannan ka zo kana kallon dabbobin ka ma duk gashi a Qur'ani Allah na gaya mana ashe Qur'ani ba a farko mai ba san da aka yi bayanin sa kada ka yi san aya Qur'ani ya tsaya ne makanan zakka haji sallah azumi sada zumunta kaza a dabbobin ma kai har jin daɗin da muke dabbobin har fita kiwo ma da dawowa daga kiwon ma duk Allah ya gaya mana gashi na cikin Qur'ani hina turihuna hina tasrawun na'am وتعمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالجيه إلا بشق الأنفس إنكم إن ربكم لرؤوف رحيم
الله أكبر وتعمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم Allah ya ce bayan nan fa bayan ci da muke a dabbobin bayan ado da muke yi da su bayan kuɗi da ake samu da su bayan wasu biyan bukata da gashinsu da muke yanka mi kaya kayan sawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ta'mila asqalakum dabbobin nan fa tana ɗaukan nauye-nauyen ku eh an san nauye-nauye ko? menene nauye-nauye alajabu? yawa to daukan kaya shine nauye-nauyen ku wata amil askalakum haka malaman suke iyayen suke fassara mana ko irin wannan nauye-nauyen ku eh wato kayayyakin ku shine nauye-nauyen ku wata amil askalakum tana daukan nauye-nauyen ku shine kayayyakin ku fa dabbobin bayan haka kuna dora mata kayayyaki a yi hijira ko kuma a tafi wani wurare wata amil askalakum ila baladin ya zuwa wani gari wanda lamta kunu baligihi wanda ba kwa isa wannan garin illa bi shikilan fushi sai da wahalar rai sai da ta'abin da wahala da gajiya da dukkan wani dai jarabawa a hanya sai an sha wahala ainin kafin ku je wannan gari wanda Allah subhanahu wataala ba din ya kawo mana dabbobi ba mun buga misali a karatunmu ne yamma da irin wannan cewa yanzu misali garin Bauchi a ce suna da arzikin kanwa suna so da su kai kanwan Kano ka je ka tono kanwan a, a, a, a, a ma'adini misali ka tono buhu goma to babu dabbobi ya da kai kana so ka kai Kano da kai ya daukan buhu biyu ne da kanka daga nan zuwa Kano ko budewa da kai ya dauka ba amma idan ka dauko wani alfadarinka ko wani amalan saniyanka sai ka ninka masa wato buhu biyar ma ya dauka amma in kai ne da kanka to tafiyan ma ka ji da kanka ma ka kai kanka ma ishe ka to Allah subhanahu wataala dabbobi ya mana ni'imomi tewa a cikin dabbobi din a to wasu yanzu kana ganin fa ko likita ne ba idan mutum ya je asibiti ya ga baya dan wani dan kuzari da yake kana cin nama kuwa kaga she dabbobi din Allah ya mana ni'imomi da yawa to ga kuma ɗaukan kaya ɗin Allah ya ce suna ɗaukan nauye-nauyenku wanda ba ku isa ku je wannan garin ba illa bi shiƙi da fus sai da wahalar rai rai ta wahala ainin tukunna kafin ku isa amma Allah ya kawo muku dabbobi a hakan ma bai an sha wahala da dabbobin ba to ina da ba dabbobin ya da ya kai kanwan Kano Kano misali suna da gishiri za su kawo Bauchi babu dabbobi mutumin Kano ya isa ya ɗauko buhun gishiri guda biyu ne da Kano zuwa Bauchi ai ko daga ningi zuwa Bauchi in ka ɗauko buhun gishiri guda ɗaya sai ka gaya ma ƙawayenka to su biya ka Allah ya mana ni'imomi wannan ni'imomin tun mutanen da ne ba yanzu kuma gashi ya Allah mu yan yanzu ma sai Allah ya ka mana wasu ababen hawa wanda nan gaba za su fito su ma motocin a cikin Qur'ani din eh duk Allah ya gaya mana duk wannan ni'ima ne ubangiji ya mana wato Qur'ani daga sama har ƙasa idan kana karanta koyin imomin Allah ne shi yasa Allah ka ga suratul rahman in yace ban muku kaza ban muku kaza sai yace to fa bi ayya ala rabbikuma tukazziba da wani ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa wani ni'ima ne Allah bai mana ba shine karatun mu na kwanakin ba wa in ta'udduni masallahi la tusuwa in muka ce da muke da ni'imomi da Allah ya mana ba ba su ije ba su ikirguwa ba su da iyaka to illa bi shakki lam fusye da wahalar rai to inna rabbakum haqiqa ubangijinku la ra'ufun mai tsananin tausayi ne Allah ma Allah subhanahu wataala mai tsananin tausayi ne yasa ya dauki wannan sunan ya arawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace bil mu'minina ra'ufur rahim shi annabi Muhammad mai tsananin tausayi ne wa mu'minai rahimu kuma mai jin kai ka duba Isra'i da aka je aka farlanta mana sallah ya dinga inda ya dinga roƙa mana sauki sauki duk da annabi Musa shi yake ce ya koma ya koma shi ma dama shugaba abun ta masa nauyi sallallahu alaihi wasallam kana ganin abun ya ga da faralanta mana sai yake kamar yadda je makaranta maganin tarawih yace ban fito bane sabiya da na ji tsoron in na fito kar a faralanta muku shi kuma kar a faralanta mana mu zo mu gagare mu zo wato mu jefa kan mu a damuwa yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soyayyen da ya mana a ɗari ko a miliyan mu ba mu masa guda ɗaya ba sallallahu alaihi wasallam yasa kullum su shewunan mu suke ce mu ta masa salati mu ta masa salati sabiya da sakamakon in mutum wai hausa suna ce yaba kyauta tukuci eh irin wannan alkhairi da ya zo mana da shi to tukucin da damu masa kenan shi salatin nan na ƙara wa annabi sallallahu alaihi wasallam daraja a gurin Allah yana ƙara masa daraja amma fa mu ba da muke masa salatin fa mun fa amfana ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Allah ya ƙara mana sansa inna rabbakum haqiqa ubangijinku la ra'ufun mai tsananin tausayi ne rahimun mai kuma jin kai ne
والكيل والبقال والهمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
والخيل والبقال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم الله سبحانه وتعالى يقول والخيل دواكي دواكي إيه والبقالة da alfadarai wal hamira da jakai eh hausan nijar jakai eh da jakai litarkabuha Allah ya ce ya mana su ne litarkabuha don mu hausu wa zina kuma don mu ado da su wa ya kalli kuma la ta'lamu Allah fa ce ban tsaya abun hawan da na muku ba fa su kenan ba wa ya kalli Allah yana halittan ma la ta'lamuna abinda ma ku ba ku sani ba shine mu yan zamanin yanzu kenan aka kama na motoci to kaga wannan aya malamai suka ce tunda Allah ya ce da dawakai da alfadarai da jakkai ya mana ne dan mahaumi ado aka ce babu maganan ci a cikin nan eh hadisi da ma sai ya zo cin jaki kan haramun alfadari ma ka ba a cinsa amma doki an taɓa cinsa lokacin laluri a khaibar an ci shi amma baya daga nan ba mu taɓa ji a zaman gida annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci doki ba shi yasa gaba ɗaya malaman mazhabobin nan imamu wato shafi'i ne kawai aka ce ya ce shi yana ganin cin doki zai iya zama ja'iz amma shi ma akwai maganganu da yawa da kuma aka rawaito gare shi wanda kuma wasu ruwayan yana gwada cin doki din bai halatta ba sabi alaka ai su imamu maliku da abu hanifa da ahmad bin hanbal suka ce ai abin da Allah ya halatta a ci su ai ya faɗa yanzu misali da ya ce walan ama kalakaha la kun fiya dib'un wa manafi'u da ya ce wa minha takuluna ai dabbobin gida da Allah ya ce gashi na muku kuna cire tufafi daga jikin gashin jikinta kuna kuma ado da ita sai Allah ya ce kuma gare ta kuma kuke cin nama sai aka ce to wanda aka halatta a cike nan wa min hata kulu gare ta kuma dabbobin gida aka yadda ku ci nama sai da haka amma wannan alfadari da ja- da doki shi kuma ya Allah ya ce litarka buha dan ku hausu muka muku wazinatan kuma dan ku yi ado da su amma ba ce dan a ci ba da haka lokacin da aka ci jaki aka ci doki kowa ya sani a wajen yaƙi ne amma a zaman gida a zaman gida babu wani wajen da ana zaune aka taba ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci doki ko ya yi umarni a ci ba mu taba ji kuma dokin wani sahabi ya kasa annabi ya ce to a a yanka a ci ba ba mu taba ji kuma a wajen jihadi ga dawakan nan da an musu raunuka ba za su iya tafiya ba haka da tafi a bar su a wajen sai dai su mutu namun daji zai su cinye su kaga ko da halal ne ayi da shugaba sallallahu alaihi wa sallama da dai ce to a yanka mana musamman ma sha'anin tafiya yaki lokacin ana tsakan yunwa wanda wani zaka ka samu dan wato dabinansa a a ruzinsa da dan ajiwunsa bai fa a kirga ba in ya ci ne ya daure ya sha ruwa ya sha ruwa lissafa su yake yi yake ci tafiya da ta yi kokarin ta kai shi har ta dawo da shi ko har zuwa Allah ya sa a samu wani gaba wanda abincin da ya yalwata kaga ko ashe nama ita ne aula da ayi tattalinta ko da kuwa a karasa dokin a yi gasa a ci ai da a samu energy a jiki amma shugaba bai taɓa umarni da aka ba sallallahu alaihi wasallam wannan yake gwada cin doki ba halal bane kuma su ma wanda suke cin doki din ai zafin kai ne yasa su yanzu kamar yadda muke faɗa da da ka ɗauki dokin ko dokin gidanku dai kasa ka je ka samu wanda da suka halatta cin dokin ta ce to gashi dokin gidanmu ne ya kasa ko da ka zo ya karye ne ko da ka bani wani abu ni kaɗan rage min asara tun da ku ya halatta ku ci ko dubu biyar ya baka da duka da ya hau da kai inda ya fi ƙarfinka tabiya ce ce ka zo gaya masa maganan banza to kuma da sun ce sunna ne kuma tabiya da ka addini da ka gan shi a bi shi a hankali malaman nan wallahi malaman fiƙihun nan ya dai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi da malaman hadisi da malaman ƙura'u malaman ƙur'ani wallah an gama komai wa addinin nan an gama komai wa addinin nan duk wanda ya zo baya wallahi dai ko ya biyo bayin Allah da suka karanta hadisin da tsoron Allah suka haddace shi damuwansu don mu ‘yan baya mu samu wanda mutumin da an ce malaman da malami dai tafiya daga nan zuwa zaria daga dai zaria da nisa don ya je ya karɓo hadisi guda ɗaya wanda ya ji wani malami na da ita ya samo isnadin ta ingantacce ingantaccen magana ne daga annabi ya karɓo ta dan ya zo ya sa ta a cikin littafin dan Allah yanzu ko nan da yalwa muna zuwa dan neman ilimi ne da kafa da mashin din ma mutum yanzu aka ce maka ai nan ne malamin kan yake malami ai na bayare ne da a ganka kullun kana zuwa sai an jinjina ma ce lalle kana da himma alhali fa abun hawa ne fa iska ne fi minti kaɗan yanzu ka isa amma na da kafa malami dai ce gashi ba littafi babu kayan ɗabi irin na da irin na yanzu zai dinga gaya ma karatun ne kana rubutawa kai gashi ba takardun ma irin na yanzu fatan ma jan aiki ne kafin ka ɗan yi kodugo ka samu ka je kasuwa ka sai fatan rubutu din amma da haka ba suka tsara mana wannan hadisan su imamu maliku Allah ya ƙara musu yadda su imamu shafi su abu ne amma yau kaga imamu maliku ne dai fito ya faɗi magana kaga wanda bai haddace hadisi ko ɗaya ba ko ɗaya bai haddace ba imam malik ya faɗi magana ka ji wani ya zo ya ce wannan magana imam malik din ta saba da hadisin manzo Allah kai tsaye sallah bai san shi in ya ga hadisi ɗaya to imam malik ya ga irin wannan dubu ba wai da kai suke yanke hukunci ba in kai kana ga daren ka ga hadisi ɗaya ne to su sun ga dubu irin wannan kuma suka suka yi istinbadi abin da ake kira to ina ma ilimin istinbadi din ma ina ma ilimin istinbadi din ka je ka duba albidaya wai a bidayatul mustahidi na ibini rushidi kaga mutsamin da ake hawa kafin ka zama mustahidi shi yasa yau duniya sama da shekara ɗari uku kai ya fi ma ɗari uku aka ce babu babu mustahidi domin tun su imamu suyuɗi wanda ake ce masa hatimatul kuffaz imamu suyuɗi ya yi zamani wajen ƙarni na ɗari tara da wani abu ne ya yi zamani hijiran annabi ga shi hijiran muna dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu to shi tun hijira da ɗari tara ne ya yi zamani amma imamu imamu siyuɗi ɗin babu fanni da bai mata talifi ba na ilimi shi da kansa yana ce yana daga cikin baiwan da Allah ya masa ya ce akwai fannonin ilimi ya ce da Allah ya mun baiwa ya ce ko shehunai na da na yi karatu a gurinsu ya ce ina godiya wa Allah yadda Allah ya azurta ni na gane wannan fannin ya ce wallah ko su da na yi karatu a wajensu ba su gane fannin haka ba don bai wanda Allah ya masa shi da ya wata littafi kamar wannan littafin haka kai bayan Allah sun yi ilimi a haka yanzu na buɗe wannan littafin ba haka nake karanta ba to a haka kana karantawa ne ma'ana ne a jumla mai kyau kake karanta yanzu a haka kana karanta kamar yadda aka san littafai kana ɗaukan karatu daga dama zuwa hagun ko to kuma da aka iya ɗauko ta daga haka sama kuma kana karanta duk ma'ana mai kyau ne wato ka juya ta kenan haka kuma da aka iya duk wannan kusurwa hudun ka juya zai baka jumla ne mai kyau wato da da littafin da ku iya gane magana yawwa ka fahimci magana duk yadda ka juya yanzu na yi rubutu haka misali na rubuta ƙara'a mu'allim yusuf sun mattaba abu mu'allim gali sun ma abubakar ɗan melale sun ma salman al-farisi ai kaga jumla duk ta ɗauka to haka kuma in ka ɗauko rubutun a haka kuma su ma jimloli ne wanda sun haɗu da wa'innan kowane ɗaya jimlan ta haɗu da sunan malam yusuf ta da sunan kowanne wata jimlan ta da sunan gali a tsayen kuma haka kuma ta ba da ma'ana mai kyau an gane to haka kuma ka ɗauko ta ta nan ta hagun ma ta ba da ma'ana mai kyau hakan ta ɗauko ta ta ƙasa ma ta ba da ma'ana mai kyau don tsaban cikin ilimi amma shi da kansa yake cewa na yi zaton na kai mukamin mujtahidi mudilaki yace amma daga baya na fahimci lallai da saurana ya haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ɗari biyar fannonin ilimi kuma ba wanda kai san da ya zamo shi ya imamu suyudi duk tambayan da ka masa yanzu kana tambayan sa hadisi kaza kaza kaza ce hadisi kaza zai ce irin ta wanda aka rawaito daga annabi guda kaza ne ɗaya wane ne ɗan kufa ne rawaita ɗaya ɗan najeriya ne ɗaya ɗan nijar ne ɗaya ya mutu lokaci kaza hijira na kaza ya mutu kaza mutu kaza a cikin isnadai goman nan guda uku da ifai ne sabila da sun yi kaza sun a tsaye kawai da warware maka ya wuce tafiya barka ilimin ne kamar ruwa a kayan su amma ya ce bai kai mu kairi mutilaki ba bai kai matsayin su imamu maliku ba kenan to dan Allah da annabi irin wannan bawan Allah wanda ana ce masa shine hatimatul kufazi daga kansa aka ba a sake wani wanda da a ce masa wai hafiz a hadisi ba duk da an yi irin su maulan mushari ibrahim salih da wasu amisir an yi amma ba gaskiya ba su kai su ba su kai magabatan su ma ba za su kira kansu mutula kai kai sai kawai kamar irin wancan ba amma duk abin da wancan yawanci suka haddace su ma sun haddace amma ba za a rasa fifiko ba amma shi kansa yana ta'alliki da mazhaba kuma baya ɗaukan maganar su imam maliku ya ce wai kaza kaza kaza kaza yana tsoron su ba da fatawa ka zo kai ka faɗo wani magana da to su biya da irin wannan wato ilimi yana da faɗi magabata sun gama komai wa addini cin dokin nan an riga an gama wuce shi cewa wannan malaman mazhabobi guda hudu su sun ce haramun imamu shafi'i ba laifi shi ya ce yana ganin ya halatta a ɗaya daga cikin zantattukansa sauran zantattukansa kuma ya gwada bai halatta to wannan yaushe kuma yau a cikin mutum da ya zo wai a ce ya ɗauko wani magana dukkan abun da da'a da za a gama a addini wallahi an gama ka he ka je kana karatu abun malaman zaure tukunna a ɗauki sallah sallah ne ba da muke yin ta kullum dinnan a fara buga maka ita a allo a ce in kai kaza kaza ne in ta zamo kaza kaza ne in ta kai Allah ya saka musu da alkhairi ka ɗauki littafin nan na na Abdullahi Gondu wanda ake kiranta a Dau'ul Musalli lau'ul musalli idan ya fara maka bayani akan sujadal qabli da baji din nan in ya fara maka bayani ko ya shigo maka ya ce maka mutum ne ya shigo masallaci ya samu liman misali magariba ko mu ce misali to magariban ma misali magariba ba raka uku bane ka shigo masallaci sai ka samu liman ana raka an karshe ashe raka an karshen nan liman yayi rudu raka a hudu yayi magariba kai kuma sai kai niyya ka bi to da liman yayi dare aka ce yayi sallar na raka'a hudu fa ake yayi matsayin naka take yayi take ko ka zo da kai sallah kawai sai ka fara karanta sura sanda ka karanta sura ba karanta fatiha ba ka tuna to in kai fatihan za ka sake karanta sura ne kuma ya sallan kan dati wallahi irin wannan hukuncin in ka dinga jin su zurfafan hukunci sai dai mu ci Allah ya musu rama su ba ba wai karanta hadisi irin namu ne ka leƙa abun nan bayan sun karanta abun malamai fa ma'anan da ke cikin hadisin wani bawan Allah sai ya shiga masallaci ya yi wata biyu yana halwa abin da yake kawai salatin annabi da istighfari da la ilaha illallah yana roƙon Allah ya ganar da shi ainihin abin da annabi yake nufi a cikin wannan hadisi tun ya rubuta ta lissafi yan baya a warware musu matsala dan Allah irin wannan kai kwana nawa nafila nawa ka taba yi ma wai dan ka kama iya bakin ma yaushe ma kan gama iya makaranta ma ballanta na ma fito da ma'anonin hadisi kaga ashe ɗaukan magana irin wannan bayin Allah a mata karantse ba karamin halaka ba to Allah ya samu cika da imani wal khayla wal bigala wal khamir tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lam kuma Allah yana halitta abinda bamu sani ba abinda bamu sani ba shikenan shine gashi nan Allah biya ya halitta ya ya halak ya menene ya halitto mana to dan da zaka san maganar mu na dazu Qur'ani bai bar komai ba yanzu ba gashi nan GSM waya din ba iyayenmu na da da suka wuce ɗan shekaru da yawa baya can ba san ma mai waya ba wanda suke ɗan kusa ne ma suka san irin non light din nan irin telefon na gida amma wannan duk ba san su ba da wasu ballatana koma wai su wani abu ya laptop ballatana koma su a ainihin kwamfuta ɗin dai abubuwa ga su nan dai na zamani wanda aka yi su wani abu wai internet su website su ne duk ba san su ba dan shi kana aboki kana aboki da balarabi a misira kana aboki da bature a america kana aboki da mutumin da ke india to kaga waya khaliqu ma la ta'lam ba wanda da yazo ya ce mana qur'ani bai faɗo wannan ba ai da Allah ya ce ga ababen hawa ga kaza ya ce ina halitta muku abin da ba ku sani ba kuma kullum zamani ana halitta din da yace ba Allah yin abin yake ba a tintin ya kaddara dama tun a kumfe kununsa amma lokacin da da a sake abin ne bai yi ba sai yanzu to in ka lura duk zamani mutum na wucewa sai an yi wani abu shekara ɗaya mutum na mutuwa kai kana nan din ma ka samu an yi wasu abun ma kai baka san shi ba to balantana kuma mutum ya mutu yana mutuwa da zai dawo sai a ce masa ai ga wani abu sunansa da aka kera kaza da duk qur'ani ya bada labari da a ta yin abin da bamu sani ba kai mu mun wuce yan baya sun zo an yi abin da mu bamu sani ba kamar yadda mu ma yanzu mun san abin da iyayenmu da suka wuce ba san wannan abin ba ba su da san ma a duniya da ayi wannan abin ba to su biya laka Allah yana halittan wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah yana halittan mene abinda mu bamu ma san wayannan abubuwa din ba to shi alfadari wato bigal shine alfadari abun hawa ne wanda shi doki kai alkailu doki shi abun hawan ulul azmi na rusuli ne wannan manyan manzanni guda biyar din nan to shi doki abun hawan su ne shi kuma jaki da raƙumi abun hawan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam bayan yana hawan doki to yana hawan jaki kuma har da sunayen su wanda in Allah da yanzu da mu faɗa yana hawan jaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawan kuma alfara kumi annabi salihu shi ma ya hau raƙumi ya hau jaki da shi da annabi ibrahim da kuma annabi hudu alaihi salam shi kuma jaki abun hawan uzairi ne wato duk wannan ana gwada mana ne abubuwa ne fa abun hawa ne wanda suke da asali tunda dama ga Allah ya ambaci sunayensa a Qur'ani shi kuma Uzairu wannan wanda Yahuda suke cewa shi ma dan Allah ne sabiya da ya haddace at-Taura wanda kissan sa yake nan a cikin suratul Baqara shi kuma abun hawansa kenan jaki kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da ababan hawa yana da dawakai kai guda shida akwai a cikin dawakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani doki da ake kiransa az-zarub akwai kuma murtajizu akwai kuma sagab sakabu sakabu eh su daga cikin dokunan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bagala taguwa wanda ake ai bagalatun shine min alfadari ana kiranta wato daldulu yana da kuma wato jakai jakai guda biyu akwai ya afuru akwai kuma ufairu wanda wannan jakai jaka jaka jakan guda biyu annabi yana aikan su zuwa ga gidan sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yakan tura ya afuru gidan sahabi ya je sai ya je ɗauki kafa dama su larabawa rufe kofa gida suke yi to in ya je sai ya ɗauki kafansa na gaba ya bubbugi kofan gidan idan mutum ya fito ya gan shi sai kawai aka ce ka ɗau tsiyansa sai ya tafi to ka san annabi na kiranka eh in ma yaron gidan ne ya fito ya fito ya tsaya mai gidan ai ya afuri ne jakin shugaba sallallahu alaihi wasallam to dole mutum ya shirya ko me yake yanke bari ya taho to shi wannan ya afurun yakan je kofan sahabbai sahabi ya kwankwasa sai ya fito in ya fito sai sai ya tafi ya gwada maka annabi na kira akwai kuma al'adba'u wanda an ce sai da fadima alaihi salam ta kan haushi ta je anguwa al'adba'u shi ya afuru shine jakin nan da ya jefa kansa a cikin rijiya lokacin da shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi wafati lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasu to jakin aka ce yayi kuka yayi kuka sai kawai ya fita da gudu ya je fada wani babban rijiya sai wuyan sai kare sai ya bi shugaba annabi Muhammadu aka sabai suka dauke shi aka girmama shi aka je aka masa kabari saboda da jakin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake hawa shine wata rana an ce yana cikin tafiya da shi ya zo wucewa sai ya ɗan yi bawali da ya yi bawali sai abdullahi bin ubayin shugaban munafukai sai kawai ya toshe hancinsa wai wari shi ne wani sahabi ya kace ya cire takalmi ya haɗa hannun da hancinsa ya kwaɗa masa ya ce wallahi labauri labauri himarihi sallallahu alaihi wasallam ya ce adayabu mai rihi miskina ya ce wallahi bowalin ƙanshin bowalin jakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ya fi almiskin ka kanshi munafiki sake bakin ka shikenan abu ya kace su kuma wasu daga cikin yan dabansa suka ce me ka cika rage ba su yadda ba ai ya masa walakanci kaza kaza kaza aka ce ai fada ta koma da tankan da bino da takalmi da hannu sallallahu alaihi wasallam sai aka danki fada kadan to har aya ta sauka Allah yana ce wa in daifatani minal mu'minina laqatlu to ba su bainahuma bilata idan jama'a guda biyu na muminai suka yi fada suka yi yaki Allah ce to sai dai ta tsakanin su annabi ya zo ya ce a kara kara kaza kaza kaza kaza ya sa santa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ya burin nan kaman yanda ya zo a cikin fatawul bari sharhin nan na na na sahihul bukhari da ibn hajar al-asqalani yayi yace a a afiru shi yace a dawu lahu muqawqasu eh muƙauƙusu shi ne sarkin misira wanda ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan mariyatul kibdiya wanda ta haifa annabi sayyidina ibrahim mu'azzam to shi ya ba wa annabi an ce afiru shi kuma ya afuru a hadawu farwatu bin amri wakila bil aksi qala al waqidi aka ce farwatu dan amri shi ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan ya afuru amma wani ruwayan an ce ba haka bane a wani ruwayan an ce wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga hajjatul wada'i kamar yadda imamu nawawi ya kawo da ibn sulahi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a shi ibn a wannan shi a ibn a imamu nawawi ya rawaito kan ibn sulahi cewa shi lalle shi afuru shine jakin nan da ya jefa kansa a rijiya yayin da labarin rasuwan shugaba ya tabbata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma ibn hajar ibn hibban ya kawo a cikin tarjama da yana muhammadu bin marsad a cikin du'afa nasa yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya samu aka yi riban ganiman haibara to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya afuru sai shi ya afuru aka ce ya buɗi baki ya yi magana wa annabi yace ni dinnan aini na wani bai hude ne anan cikin haibara yace yace daga cikin kakaninsa akwai jakunai guda sittin wanda dukka annabawa sun hau su yake gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace dukkansu Allah ya yi su annabawa sun hau su ya ce ba wanda ya yi saura a cikin kakannuna ɗin nan yanzu duk ba su duniya ya ce to ina roƙon wa anta khatimul anbiya'i ya ce kai ne cikon annabawa ya rasulullahi to ina roƙon in zamo abin hawanka shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zamo ya sa shi daga cikin ababen hawansa wannan ka je ka duba ibn Hibban ka duba sharin hadisi ka duba kuma sharin sharin Bukhari da shi ibn Hajarin yayi ka duba namban hadisi na 2856 2856 da aka ga wannan magana na ya afuru yanda ya yi definition ɗin kansa wa shugaba annabi Muhammadu ya yi identifying ɗin kansa cewa shi kakanninsa guda sittin duka annabawa sun hausu su da yake yana roƙon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya haushi to shine dalilin aka ce da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zama wato yana hawansa kenan kuma da ya bar duniya shi ma sai ya roƙi ya bar duniya kuma daga nan in an lura wannan cikin soyayya ne yana daga cikin kuma dabbobi wanda za su shiga aljanna ba lokacin mu da mun jero su an ce guda goma ne wanda za su shiga aljanna a kuma a wannan shi ne cikin soyayya akwai sahabin da aka ce yana gona aka zo aka ce masa ai shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah an ce sai hankalin sai tashi ya ce maɗan aikan ya shugaba ya tafi ce kwarai ya ce to ya Allah ya Allah in ka yadda da soyayyen da nake yi ma'annan Muhammadu sallallahu alaihi ya ce ya Allah ka karɓi ganina ba na buƙatar idan nan ta sake ganin komai a duniya inda annabi Muhammadu bai cikin ta sallallahu alaihi wasallam inda annabi bai cikin duniyar nan yace to wallahi ba na buƙatar ido na ya sake ganin komai Allah ka karɓa an ce ƙarshe dawo da shi gida kai sai da aka sabai sun so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya da wasu sai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya fe mu masu taimaka mana Allah ya taimake su masu niyya ba su taimaka ba Allah ba su dama Allah ya karfafa mana kwamitin mu Allah ya karba aikin mu kowa da bukatar sana alkhairi Allah ya biya mana marasa lafiya da masu neman aure maza da mata Allah ya lamunce musu duka mu ma Allah ya lamunce mana albarka annabi Muhammadu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدر الإدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين